الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan majalisi namu na karatun littafin al-muqaddimatul izziya littafin da yake karantar da mu daga hukunce-hukuncen fiqhun mazhabar malikiya yau ranar alhamis 21 ga watan almuharram shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da biyu ya zo daidai da goma ga watan tara miladiya shekara dubu biyu da ashirin daidai to za mu tashi ne yau a sabon fasali ko? فصل لا تكو بترك شرط من شرائطها شنو وجه تو قال رحمه الله تعالى فصل تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه sallah tana ɓaci wato kenan fazalin zai magana akan abubuwan da suke ɓata sallah galibi malaman fikihu idan sun ambaci farillan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah to sukan ambaci kuma abubuwan da suke warware sallah ko suke ɓata sallah to malam bai kulla fasalin da wannan sunan ba amma dai abin da yake nufi kenan abubuwan da suke ɓata sallah ya faɗi wasu bai faɗi da yawa ba saboda a malikiya suna ambatan abubuwan da suke bata sallah wajen 25 har zuwa 30 to amma ya faɗi muhimmai daga ciki tabtulu salatu bi tarki shartin min shara'itiha sallah tana ɓaci da barin wani sharaɗi daga cikin sharuɗanta ma'al qudrati alaihi tare da samun iko a kansa mun san sharuɗan sallah wanda suke na wajibci da na inganci sharaɗin sallah kamar yadda muka yi magana a kai a duk yadda muka zo magana kan sharaɗi sharaɗi yana nufin aiki ne wanda idan babu shi babu ibada in babu shi babu ibada ko da dai samuwarsa ba shi zai samar da ita ba amma dai in babu shi babu ita kama daga tsarkin hadasi zuwa tsarkin khabafi zuwa suturci al'aura fiskantar alkibla da sauran sharuɗa daga cikin sharuɗan da suka gabata to barin wani sharaɗi daga cikin sharuɗanta duk da malaman malikiya Allah ya musu rahama sun cire sharaɗin hadasi daga cikin sharaɗin da wato e, daga cikin sharaɗin da idan aka rasa shi ko da ma a ce mutum ba shi da iko to ba hali sallarsa ba ta yi ba hali ya yi sallah wato da malam ya ce barin wani sharaɗi daga cikin sharuɗanta a sai ya ce ma'al ƙudurati alai tare da samun iko akan zuwa da shi kenan idan sharaɗin baka samu ikon zuwa da shi ba ne za a yafe maka shi kuma wannan ya kamata a ce mun fahimce shi tun a baya cewa sharuɗa zuwa da sharuɗa shi ma yana da sharaɗi guda biyu malam ɗaya ya faɗa ana amma na biyun yana tare da ɗayan da ya ambata ɗin shine ma'a zikiri wal kudura ya zama kana sane kuma kana da ikon zuwa da shi kana sane da sharaɗin kuma kana da ikon zuwa da shi kamar fuskanta alkibla wanda ya salla ba alkibla ba kuma yana mai rafkana ne ba yana sane ba ne a tsammaninsa haka ne alkiblar sai ya sallar a haka ya idar da ita a haka to sai bayan ya idar da ita aka nusar da shi cewa ba alkibla ba ce nan to ba zai maimaita sallar ba duk da ya bar sharaɗi amma ya bar shi ne a sakamakon rashin sani ko kuma rashin ƙudura rashin iko kamar tsarkin habasi mutumin da ba shi da lafiya a asibiti mai ciwon yoyon fitsari ko mai yoyon bayan gida ko kuma mai ciwon gyambo akwai jini da ruwa da waye a jikinsa da sauransu kazanta da najasa a jikinsa sharaɗi ne duk mai sallah ya kawar da kazanta tare da shi to amma shi yanzu ba shi da ikon kawar da wannan kazantar ba shi da wannan ikon to tunda ba shi da wannan ikon to a sakamakon ba shi da iko in yayi sallah a haka sallar ta yi an fahimta don haka kowane sharaɗi cikin sharuɗan ya zamana cewa mutum yana sane da shi sannan yana da ikon zuwa da shi kuma sai ya ƙi zuwa da shi ɗin to sallarsa za ta ɓaci yana da ikon fuskantar alkibla kuma yana sane da alkiblar amma ya canza ta sallarsa ta ɓaci idan idan sallarsa ba za ta ɓaci ba to ba amfanin a sharɗanta masa fuskantar alkibla yana sane da cewa akwai najasa a jikinsa kuma yana da ikon ya kawar da ita ma haka kawai ya yi sallar a haka sallarsa ba ta yi ba sallarsa ta ɓaci amma idan bai sani ba ko ba shi da iko to wannan baya bata sallah sallarsa ta yi kuma da zaran ya idar da ita to ba bukatar ya sake ta to sai malaman malakiya suka ce amma banda hadasi banda hadasi mutumin da ba shi da alwala. E duk wanda ya salla ba alwala da gangan malam mai ahlari kama cewa ce ya kafurta ko? Ba shi da uzuri ya yi salla ba alwala, to ai ƙaramin hukunci shine sallar ba ta yi ba. To, idan ba shi da iko fa, ba shi da ikon alwalar, ba shi da ikon yin taimama. shi ma zai iya sallar a haka ba ta ɓaci ba to shine malikiya suka ce a har sai san da ya samu ikon yin alwala ko taimama sannan ya yi sallar ko da lokacin ta zai fita shine sai suka cire maganar hadasi a wannan zancen da malam yake yace suka ce ban da hadasi hadasi in baka da iko ka jira sai ka samu iko ba hali kai sallah da hadasi amma zance mai inganci da lokacin sallah ya fita to ganda mutum ya yi ta da hadasin ba shi da ikon alwala ba shi da ikon taimama lokacin sallah zai fita ya yi ta haka innal mu'mina la yanjus ya yi ta haka saboda ai abin da duk baka da ikon yinsa na ibada to baya sarayar da wanda kake da ikon yin nasa shi kadai zai saraya da kansa shi kadai zai saraya ba zai kuma sarayar da wani wanda kake da iko yana da ikon yin sallar alwala ne ba shi da ikon yin ta to ita kadai za ta fadi sallah ba za ta fadi ba saboda musulunci haka yake ai kana zuwa ne da iya ikonka fattakullaha mastafatu to abin da zaka iya da shi zaka bautawa Allah zaka iya sallah ba zaka iya alwala ba sai ka bautawa Allah da sallah ka bar alwala ita ba za ka iya ta ba amma a ce za ka iya sallah ba za ka yi alwala ba amma to shi kenan tunda ba za ka yi alwala ba sallar ma ba za ka yi ba sai har abin da za ka iya ma shi ma sai kuma sai faɗi almaisuru la yasqutu bil ma'sur abin da zai yiwu baya haduwa ya faɗi da abin da ba zai yiwu ba abin da ba zai yiwu ba shi kadai yake faduwa haka zance mai inganci har hadasi idan mutum bai samu iko ba to har hadasi zai iya sallarsa a halin da yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shine iya damar da yake da ita to da ita zai bautawa Allah malam yace wa bi tarki takbiratil ihrami aw niyyati aw ghayrihima min arkaniha haka sallah tana ɓaci can bayan nan kar ku manta da yace ma'al qudrati alaihi na ce a ƙara azzikir ma azzikir wal kudura ma azzikir wal kudura ta lai akwai sharaɗin tunawa malam ya ce wa bitarki takbiratul ihrami da kuma barin kabbarar harama awin niyyati ko barin niyya aw ghairihima ko wasunsu min arkaniha daga cikin rukunan sallah yanzu can barin sharaɗi muka yi barin sharaɗi tare da samun iko yana ɓata sallah to yanzu sai barin rukuni sai mala ya bada misalin rukunin kabbarar haram da kuma niyya duk rukuni ne da ya ce wa gairihi ma sai ka ƙaro su rukunan kamar me kamar karatun fatiha kamar me kamar ruku'u kamar mai kamar sujuda sai mutum ya bari da gangan bai yi kabbara harama ba sallah ba ta kullu ba da gangan bai yi fatiha ba sallah ba ta yi ba to anan ba da zarar mutum ya bari ne sallah take ɓaci ba eh kabbara harama idan mutum ya bata ai da shiga sallar ba ma dama bai shiga balle ta ɓaci yawwa amma in ya shiga riga ya shiga sallah to sauran rukunnan sallah idan ya bar wani rukuni ba da zaran ya bar shi ne sallar take ɓaci ba yana da sauran damammaki akwai dama ta riskarsa akwai dama ta jefar da raka'a akwai dama ta ƙara raka'a dama uku yake da ita wanda ya jefar da rukuni yana da dama uku ne idan ya bar karatun fatiha misali to yana da damar ya riski karatun fatiharsa a lokacin da yake karatun sura zai dawo ya yi fatihar ko kuma lokacin da yake ruku'u zai dawo sama ya yi fatihar ya bar ruku'un ko kuma lokacin da yake sujada zai taso daga sujada ya dawo tsaye ya karatun fatiha ko lokacin da ya dago daga sujada yana zaman tsakanin sujada guda biyu ko yana sujada ta biyu dukka wannan dama ce da zai iya watsar da abin da yake ya dawo tsaye ya karatun fatiha wannan lokaci ne duka na riskan abin da ya bari amma da zaran ya taso daga sujada ta biyu ya tafi raka'a ta biyu to a daidai wannan lokacin kuma to yana da wata dama ta biyu dama ta biyu shine jefar da raka'a dama jefar da raka'a sai ya jefar da raka'a farko din in ya san ya bar fatiha raka'a farko to yanzu sai ya kaddara wannan raka'a da ya taso ta biyun ita ce ta ɗayansa sai ya karanta mata fatiha ya karanta mata sura mai kallonsa yana sallah zai masa kallon ya yi raka'a biyu ya miƙe shi kuma a lissafinsa ya jefar da ta farkon yanzu wannan ce ta farko zai sake miƙewa ne sai ya kawo ta biyu don haka yana da sauran dama ta ya ya jefar da raka'a sannan yana da dama ta ƙarshe shine damar ƙaro raka'a shine bai tashi ankara ba sai da ya sallama to da ya sallama sai ya tuna ko ya ankara to sai ya tashi sai ya kawo raka'a madadin raka'an nan da bai mata fatiha ba raka'a ɗaya zai kawo rak kawai ya kabbara a tsaye ya yi raka'a ɗaya fatiha zalla fatiha zalla e ba na e ba sura fatiha zalla ai fatiha kawai ya bari ba fatiha zalla kuma yanzu a matsayin raka'ar karshe ne ai ba wai zai dawo da waccar bace dan haka sai ya zauna sai ya tahiya sai ya sallama a wannan karan ne malamai suka ce matukar bai yi nisa ba nisan sai suka yi ta saɓani akan yaushe ne nisan wasu suka ce in yayi nisa ya tashi daga wurin da ya yi sallah wasu suka ce in ya fita daga masallaci wasu suka ce ko bai fita daga masallaci ba in ya shiga wani abu daban wanda baya da alaka da sallar da yayi duka wannan yana daga cikin ma'anar yayi nisa da sallar to idan har ya kai wannan matakin ta kai ga ya shiga wata sabga daban ko kuma ya fita daga masallaci to sallar ta ɓaci ashe ba wai da zaran mutum ya bar rukuni ne cikin rukunan sallah sai sallar ta ɓaci ba eh akwai rukunin da idan mutum ya bar shi bata kullu bane kamar kabar harama kamar niyya bata kullu bace gaba ɗaya ba zai dawo ya riske ta a cikin sallah ba yawa amma in ka cire biyun nan sauran ayyukan gaba ɗaya na rukunai to ana bi da su matakan nan guda yana da sau yana da damammaki ba da zaran abin ya faru bane sai ta ɓaci. Wa bitarki sunnatin wahidatin, na'am, wa bitarki sunnatin wahidatin amdan ala ahadil ƙaulaini, Mala ya ce, kuma sallah tana ɓaci da barin sunna ɗaya rak amdan da gangan, inda rafkanuwa ne za a masa afuwa. Me yasa a baya bai ce amdan ba? a rukunai bai ce amdan ba saboda ko rafkanuwa ce rukuni idan ba a same shi ba sallah ko da rafkanuwa ne kuma har aka wuce wannan matakan da muka ambata ya kai matakin yayi nisa da sallarsa to sallar ta baci ba za ta yiwu ba ko rafkanuwa ne to amma sunna sai yake amdan idan da gangan da gangan ya bar wata sunna cikin sunnoni bai yi ba ala ahdil qaulaini malam yace amma akan ɗaya daga cikin zantuka guda biyu shahararru na mazhabar malikiya ɗaya zancen shine ba za ta ɓaci ba da barin sunna ɗaya ko da da gangan ne saboda ai ko sujadar rafkanuwa ana yi ne ga barin sunna biyu barin sunna ɗaya ba a sujadar rafkanuwa ba da ya rafkana ya bar sunna ɗaya rak to ba zai mata sujadar rafkanuwa ba sai sun zama biyu i sama mun karanta a halari mun karanta a shimawi to amma sai wasu malaman malikiya suka ce idan ya batta da gangan saboda suna da suna suna wani lokacin suna la'akari da ka'ida ta yu'amalu al-insanu bi naqid qasdihi a mu'amalanci mutum da wato da da da da da da da da warwarar manufarsa eh a mu'amalanci mutum da kishiyar manufarsa duk lokacin da aka ce mutum ya sa wani wani ganganci a cikin shari'a to ba zai ci gajiyar wannan gangancin nasa ba kamar yadda suka ce wanda ya yi kasar wanda ya tafi tafiyar sabo to ba zai ci gajiyar kasar ba tunda sabo ya fita yi kaga fa shi matafiyi ne ba sabansa sabansa kasarinsa kasarinsa amma a malikiya suka ce ba zai yi ba ba zai ci gajiyar kasar ba tunda sabo ya fita yi yanzu wannan wanda ya bari da gangan ya jefar da sunna gashi dai sunnar dai inda rafkanwa ce ko su da rafkanwa ba za a yi ba amma da gangan ya jefar ta kawai dan rena hankali dan renin wayo to sallar ta bace an gane so a wajen wasu malamai sai suka tafi akan haka amma zance mai inganci barin sunna guda daya baya bata sallah domin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan mutumin da bai iya sallah ba ya shigo masallacin sa yayi sallah ba daidai ba ya mayar da shi ya sake sallah har karo uku daga ƙarshe ya karantar da shi yadda ake sallah akwai sunnoni waɗanda annabi alaihi salatu wasallam bai ambata masa ba kuma a daidai lokacin da yake karantar da shi sallar da irin ta ce za ta wadaci mutum haka malamai jumhurin malamai suka ce kenan wannan ya nuna cewa abubuwan da ba ambata a wannan hadisin ba dan mutum ya bar su a sallah bai yi ba ba zai cutar da sallarsa ba wa bil kalami li ghairi islahiha malam yace da kuma yin magana ba dan gyaran ta ba gyaran sallar ba dan gyaran sallar ba yin magana a cikin sallah iri biyu ne akwai yin magana wanda yake wannan maganar jinsi ne na maganganun da ake a cikin sallah kamar zikiri kenan ko yawa shi yasa idan mutum ya ji salatin annabi sallama ya ce sallallahu alaihi wa sallam shi sallah sallarsa ba ta ɓaci ba idan mutum ya ashtawa ya ce alhamdulillah cikin sallah sallarsa ba ta ɓaci ba saboda abin da ya faɗa ɗin jinsi ne na irin zikirin da ake a sallah ko kuma limamin da ya yi rafkanuwa wani ya ce subhanallahi sallarsa ba ta ɓaci ba saboda subhanallahi jinsin jinsin zikiri ne da ake a cikin a cikin sallah ko duk wani abu da mutum ya faɗa na zikiri da rafkanuwa ko da gangan a cikin sallah ba zai bata masa sallah ba saboda jinsi ne na zikirin sallah amma maganar da ita kuma ba ba ba ba babu irinta a sallah yare ne kawai ya zo da shi yare ne ya zo da shi na magana a cikin sallah to shi kuma wannan malamai shi ma sun kasashe kashi biyu akwai maganar da mutum zai yi da kwata-kwata ba ta da alaka da gyaran sallah kawai yayi magana a cikin sallah ko me ya faɗa ko ko harafi ɗaya ne ya faɗa da wasu ma cikin malaman malikiya suka ce ko bai yi harafi ba in dai abin da ya faɗa ya ba da ma'ana in dai abin da ya faɗa ya ba da ma'ana misali ya ce ye kuma sai ya ba da ma'ana to in dai ya ba da ma'ana to sunansa magana haka idan ya yi harafi ya yi magana ko ya ce kai ko ya ce ke ko ya ce ta a awaki sallarsa ta baci to idan kuma maganar da ya yi ta gyaran sallah ce to ita ba ta ɓata sallah shi yasa malam ya ce wa bil kalami li ghairi islahiha da yin magana ba dan gyaran sallar ba idan ba idan magana ce ta gyaran sallah kenan ba za ta ɓaci ba sallah ita ma kuma suka ce in bata tsawaita ba ya magana gyaran sallah take shine misalin a ce liman ya yi rafkanuwar da ya kasa fahimtar ta har sai an masa yare ya sallame daga raka'a uku an yi subhanallahi amma bai waiga ba ko ya raka'a biyu ana jira ya tashi zuwa raka'a ta uku sai ya sallama aka ce subhanallah kawai share mutane kawai sai ya wargaje zaman sallar ma ya shiga zaman zikiri to a daidai wannan lokacin babu laifi a ce masa ka yi sallama a raka'a biyu ne ko raka'a biyu muka yi babu laifi a gaya masa to a nan malamai suka ce irin wannan magana ba ta bata sallah raka'a biyu muka yi ku duba zuliya daini manzon Allah sallama ya tashi ma har ya fita masallaci bawan Allah nan ya tashi ya bi shi masallaci kowa ya kasa motsi ya kasa cewa komai saboda ba a tanka wa manzo Allah sallallahu da ya je shi sai ya iso shi sai ya ce yace ya ma'aikin Allah sallan nan kan rage ta aka yi ko ƙara ko mantawa kai rage ta aka yi ko mantawa kai annabi alaihi salatu wasallam yace ko daya amma kuma sai bai masa girman kai ba domin ba ya da shi ko na sisin kwabo sai ya juyo da ya zo masallacin sai ya ce zuliyadaini ya faɗi gaskiya suka ce eh sai ya juya ya fuskanci alkibla sai ya ci gaba da sallarsa ya ɗoro raka'a biyu da suka rage to a nan ya nuna cewa idan maganar da za a yi don gyaran sallah ne to ba ta ɓata sallah amma a malikiya suka ce kar maganar ta yawa a faɗe ta gwargwadon abin da zai amfani shine misali mun yi sallama a raka'a biyu ko raka'a biyu kadai muka yi to kar a zo da maganar da da da, ba, a bukatar ta kai kuma ya haka ma liman yau me ka me ya faru da kai yau ko dai gidan ne ai raka'a biyu muka yi kaga kaga wannan ba ba bukatar sa an shigo da to shine malikiya suka ce in an zo da irin wannan sallah ta ɓaci in an zo da irin wannan sallah ta ɓaci malam ya ce wa bilfi'il kasiri min ghairi jinsi salati haka sallah tana ɓaci da aiki da yawa min ghairi jinsi salati wanda ba na jinsin sallah ba aiki mai yawa wanda ba na jinsin sallah ba jinsin sallah yana nufin irin ruku'u irin sujada in mutum ya tsawaita ruku'u ko ya tsawaita sujada ba a ce sallarsa ta ɓaci ya ya ya ya abinan ya zo da ya ya tsawaita ruku'u ko ya tsawaita sujada ko ya tsawaita tsayuwa malam yace kalmashil kafiri kamar mutum yayi tafiya mai yawa a cikin sallah yana cikin sallah kuma sai tafiya tafiya kuma mai yawa wacce ba ta bukata ba kawai haka ya yi ta ko dai ta ra'ayin kansa ko kuma bukatar ba wata bukata mai tasiri ba yanzu a ce misali mutum yana sallah ne a can yadda su malam suke kuma sai ya fuskanci cewa za a shigo masa ta kofan nan sai ya tafo ya matso ya dawo gaban kofar to ai tafiya ce wannan don maslahar sallah ba zai cutar ba amma mutum yana sallah a barandar can kawai sai ta raya masa kai ya kamata ya shigo masallaci kawai dinga tafiya sai da ya zo sahun gaba ya tsaya wa ya sa shi wannan abu a can ba a sallah ne wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran duk yanda kasa take wurin sallah ne naka wace maslaha ce ta sa ya taho har ya zo sahun gaba ba wata maslaha to tafiya in ta yawa tana bata sallah bi khilafil qalili jiddan sabanin tafiya yar kaɗan sosai kaɗan ɗin ma kalil ɗin ma mala ya ƙara mata ƙarfi da jiddan kaɗan ɗin ma sosai Mala ya ce kalmashi lisutrotin ya ba da misali ya ce kamar tafiya zuwa jikin sutura ya zuwa jikin sutura ya taɓa faruwa da annabi alaihi salatu wassalam ko yana sallah sai kuma ga dabba za ta zo za ta wuce sai ga za ta ratsa tsakaninsa da suturarsa haka sai ya yi tafiya sai da ya iso sai da ya iso gini sai ta bi ta bayan ginin to irin wannan tafiyar kamar da na misali ɗazu mutum ya taho don zuwa ga sutura to irin wannan tafiya ba za ta cutar da sallah ba au furjatin ko kuma wata kafa ya gani a sahu nan kafar ta sahu ake nufi yana yana sahun baya sai ga sahun da ke gabansa akwai wata kafa da zai toshe to ba laifi ya taka ya shiga wannan kafar ya toshe suka ce sahu biyu zuwa sahu uku duk wannan tafiyar ba mai tsawo ba ce don ya ratsa zuwa sahu har uku ya je ya toshe kafa wannan babu laifi wal ghamzati wa haqqil jasadi to nan ku kula sosai ai wal ghamzati da kibta ido wa haqqil jasadi da susar jiki to nan kar wani ya dauka cewa suna cikin abubuwan da suke bata sallah ba haka mala yake nufi ba yana alakanta su ne da tafiya zuwa ga sutura ko toshe sahu wato yana ba mu misalin irin aikin da baya ɓata sallah saboda karancinsa ne an gane kenan daga cikin aikin da baya ɓata sallah akwai alghamzat kibta ido kibta ido wa hakkil jasadi da susar jiki na malaman malikiya suna kawo su ne cikin makaruhan sallah shi sa nan zai ƙara fahimtar da kai abin da malam yake nufi anan kuma ga wasali wal ghamzati wa haqqil jasadi inda suna cikin abin da suke bata sallah ne to za su zama da rufu'a ne wal ghamzatu wa haqqul jasadi da za su zama to amma wal ghamzati wa haqqil jasadi atafi ne akan kalmashi akan almashi kalmashi لسترة أو فرجة والغمزة وحك الجسد أي وكالغمزة وكحك الجسد أنغانيكو إيه كما كمر كيف تهيدو كما كمر سوسر جكي ديك باسا باسا باتا صلى إيه سيدي sun ambace su cikin makaruhai mala ya ce wal aklu wa shurbu mubtilun mutlaqan da ci da sha suna ɓata sallah mutlakan sake ba kaidi wato ko kaɗan ne ko da yawa ne ko da mantuwa ko da gangan ne ko da rafkanuwa ne da yake mutlakan ko da gangan ko da rafkanuwa ko kaɗan ne ko da yawa ci da sha suna ɓata sallah annabi alaihi salatu wasallam ce inna fi salati la shughulan cikin sallah akwai shagala ta yanda mutum ba shi da damar da zai ci wani abu ko ya sha wani abu ambaton da bakinsa yake shagala da shi na zikiri da tasbihi da kabbara to da wani lokaci zai samu damar ya ci wani abu don haka malamai suka yi ijima'i cewa ci ko sha a sallah yana bata sallah in banda kadai da aka samu sabani akan sallan nafila ko wanda suke ganin a sallan nafila mutum zai iya ɗan shan ruwa haka kaɗan in shan ɗan kaɗan ne haka ɗan kurɓa saboda an samu cikin sahabbai abdullahi bin zubair yana nafila yana kurɓar ruwa musamman masu tahajjud ko liman ji makogoransa ya bushe rasa da zai da zai yi ya ɗan fewa wuta haka ya ɗan zuka ya haɗiya ya ci gaba da sallah to wasu malamai suna ganin wannan ba zai ɓata sallar ba to amma jamhurin malamai mafi yawan malamai ma sun tafi akan cewa duk ƙarancin ci ko sha yana ɓata sallah ko nafila ce ko farilla ce. Malam ya ce, wa bi ziyadati fi'ilin min jinsi salati amdan, sallah tana ɓaci da ƙarin wani aiki min jinsi salati daga jinsin sallah amdan da gangan au jahalan ko kuma da jahilci. mutlaqan sace ba kaidi wa sahwan in kafura kuma tana ɓaci idan rafkanuwa ne amma in ya yawaita in ya yawaita a malam ya ce da kuma ƙarin wani aiki daga cikin jinsin sallah nan jinsin sallah da yake nufin rukunan sallah ya ƙara wani aiki cikin rukunan sallah da gangan ko da jahilci ya ƙara waɗannan rukunan kala biyu ne akwai rukunai na magana akwai rukunai na aiki akwai al'arkanul ƙauliya akwai al'arkan alfi'iliya al'arkanul ƙauliya guda uku ne gaba ɗayansu kabbarar harama da kuma karatun fatiha da sallama su ne rukunai na magana a sallah to waɗannan rukunan na magana malaman malikiya suka ce idan mutum ya maimaita su ba a ɓata masallah mutum ya yi kabbar harma Allahu akbar sai kuma sake cewa Allahu akbar ba za a ce sallar ta ɓaci ba to da wace in ta ɓaci da wace kabbara ya shiga kenan da ta uku ya sake maka wata ta uku kenan ya shiga don haka maimaita kabbara harama baya baya bata sallah kamar yadda maimaita karatun fatiha baya bata sallah sai dai yayi sujadar rafkanwa haka maimaita sallama mu kama kullum a maimace take yi ko a malikiya ɗaya ce assalamu alaikum mu kuma kullum bi ma muke maimaita sallama baya bata sallah to ko biyun ne in kai hudu to ta yaya ma za ta maimaito sallama tunda in ka riga ka yi ba ka fita a sallah ko ka ki ko ka so in kai sallama ka fita a sallah na haka in kai ta yin sallama din me kake kenan ka riga ka fita a sallah amma su su rukunnai na aiki su ruku'u su sujada haka kawai da gangan mutum yayi ruku'u ya dago daga ruku'u sai ya sake maka ruku'u da gangan malam ya ce kai ko da jahilci ne ba wai rafkanuwa ba jahilci kawai shi bai san ruku'u ɗaya ake ba ya yi ruku'u ya ɗago ya sake yi ruku'u to irin wannan idan aka gan shi in ya idar sai a ce masa ya sake sallah ruku'u ɗaya ake irin yadda annabi sallama ya yi wancan mutumin ce ko ma ka sake ba kai sallah ba wa sahawan in kasura da kuma rafkanuwa in ta yawaita sai malam zai ba da misalin yawan rafkanuwar ya ce wa huwa ga yawaitan nata don wanda aka ba da misali ruku'u ko sujada wannan kaɗan ne idan rafkanuwa ne inda rafkanuwa mutum ya maimaita ruku'u to bai kai sallah ta baci ba inda rafkanuwa mutum ya maimaita sujada bai kai sallah ta baci bai sujada uku da rafkanuwa bai kai sallah ta baci ba sai dai ya badi amma in ya yawaita abun nasa ya yi yawa to ko rafkanuwar ce sallar za ta baci sai malam zai gaya mana me yawa sai ya ce wa huwa wannan yawan shine raka'ata ne fi subhi raka'a biyu a sallar asuba ya ƙara wa arba'un wa arba'u raka'atin fi zuhri wal asri wal isha'i da raka'a hudu a azhar ko raka'a hudu al asr ko raka'a hudu a isha wace irin rafkanuwa ce wannan ba zai ji haka ba ma ya kamata ya ji alama cewa sallar ta ƙare ya raka a takwas ba wani abu ya sha ba to shi sa ko rafkanuwa ce suka ce shi sa a wasu littattafan malakiya suka ce man za da fi salati mitlaha batalat kawai suka takaita zancen duk wanda ya ƙara wa sallah kwatankwacinta ta baci saboda kai ma za ka yi mamakin ma a kira wani abu rafkanuwa mai yiwa wani abu ya sha wanda sallar ta ɓaci kawai in ya samu in ya daidaita ya so ya yi ta to amma kun ga in kun kula malam bai ambaci magariba ba raka'a biyu wanda ya ƙara raka'a biyu wa asuba ko ya ƙara wa azahar hudu ko la'asar ko isha sai ya shiru bai ce magariba ba saboda magariba sabani ake a kanta idan ya kawo ta a cikin wannan jeren giyar to ba za su tafi tare ba tunda ita ana sabani a kanta su sauran ba sabani da haka za su tafi tare amma idan an kawo ta to zancen ta ya kamata ya zama daban ne tunda akwai sabani a kanta to ba ma'ana ta shigo cikin layin su sabanin da ake a kanta shine ita nawa za a kara mata ta baci wasu malamai suka ce an kara mata biyu wanda ya biyar da magariba ta baci wasu suka ce an an ƙara mata hudu sai ya ƙara hudu ta ɓaci wasu kuma suka ce in ya ƙara uku ta zama shida to shi wannan ukun shine zance mafi wanda mafi ɓuya a masabar bai shahara da yawa ba ya fi shahara cewa wanda suka ƙara wanda suka ambaci ƙarin biyu ko ƙarin hudu wa magariba to wannan rintan da ke kan ita magariba shi yasa malam bai sako ta a jerin a jerin sallolin ba kama wannan matsalar marasa lafiya ne gaskiya ko wa man salla salatan tammatan mala yace wanda yayi sallah cikakkiyar sallah ata ala nizamiha ya zo da dukkanin tsarinta wa huwa la ya'rifu al-fardha min as-sunnati amma fa bai san farilla ba daga sunna baya iya ware farilla ya ware sunna a cikin sallah walas sunnata min mustahabbi kuma baya iya ware sunna daga mustahabbi bai iya bambance su shi bai san me farilla ba a sallah bai san me sunna ba a sallah bai san me mustahabbi kawai sallah da ya iya ta faqila inna salatahu batilatun wasu suka ce sallarsa ta baci yaya za a yi sallah bai iya ware farilla da sunna da mustahabbi ba idan an san matsala a sallar tasa ya zai tunda kowanne da hukuncin da irin hukuncin san an san matsala in farilla ce aka san matsala da yadda za a yi in sunna ce aka san matsala da yadda za a yi in mustahabbi ne aka san matsala da yadda za a yi to in bai iya ware su ba in an san matsala ya zai kawai bai iya sallah ba dan haka kawai je koya zo yayi sallah والصحيح ما لا يتي zance mai inganci annaha sahihatun sallarsa ingantacciya ce in akhadha wasfaha an alimin idan ya ɗauki siffarta wajen malami wannan zancen kuma shi yafi ƙarfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ina sallah bai ce ba ku kiyaye farillai da sunnoni da musahabbai ya ce ku yi sallah kamar da kuka ina sallah inda dole sai mutum ya iya sanin farali ya san sunna to da ba zai ce kamar da kuka ina sallah ba tunda ce kamar da kuka ina sallah kenan dai kawai a koya kawai yadda ake yin ta kaifiyar ta kawai an fahimta kuma lokacin da yake karantar da wannan mutumin da bai iya sallar ba ai bai ce masa wannan wannan abun ka kiyaye farilla bane wannan abun kuma ka kiyaye sunna bane kawai ga masa yadda zai yi sallah don haka zance mai inganci idan mutum ya iya sallah to ko da a ce bai san farillai ba bai san sunnoni ba bai san musahabi ba amma ya iya sallah to sallarsa ta inganta da izinin Allah. Ballantana ma a ce, a ba wai farillan ne bai sani ba, ya san farillan amma bai san guda nawa ba ne. Ko aka ga ya fi saukin jahilci wannan, in ma za a kira shi jahilci. Ya san sunnonin amma in ka tutsiya shi ka ce masa guda nawa ne ba zai iya gaya maka ba. Kaga wannan ai bai kamata ma ka kira shi jahili ba tunda ya san su. ka ce masa me hukuncin kaza a zalla zai ce ma sunna ne me hukuncin kaza zai ce ma farilla ne to farillan guda nawa ne zai ce kai ban kiyaye ba sunnonin nawa ne zai ce kai ban kiyaye yawan su ba amma ya san sunna ya san farilla kawai yawan su ne bai sani ba to ai wannan ba za a kira shi jahili ba ba jahilci bane ai to amma zai ga ana maka mutane jahilci a cewa ba su san yawan sunnonin sallah ce yaro karami ya san yawan adadin sunnonin sallah amma kai baka san adadin sunnonin sallah ba su sanin adadin ba shine ba shine ilimin ba kasancewa sunna ne kasancewa sunna ne su shi kansa adadin da kake gani sai ka gama haddace adadin ka je a bada kai a wani waje nawa ka haddace farillan sallah ke goma sha hudu ne ke to sha shida ne baka san wasu biyu ba saboda kai na wata mazhaba ka haddace wani ya ce maka to sha biyar ne mu a wajenmu akwai ɗaya da baka san shi ba ma to kaga idan wannan ilimi ne da jahilci to kaga kenan akwai matsala sannan akwai abin da ku a wajen ku farilla ne a wajen wasu kuma ba ma farilla baya cikin farilla yana cikin sunnoni don haka abin da ya fi muhimmanci shine mutum ya kiyaye farali da sunna da mustahabbi shine yake da hukunci amma sanin yawan su bashi da hukunci amma sanin wannan farilla ne na da hukunci yanzu ɗazu da muka yi magana akan wanda ya bar farali ba zai yiwu ba dole sai ya zo da shi in zai riske shi ya riske shi a mahallinsa ya yi shi in ya wuce mahallinsa ya jefar da raka'a in ya idar da sallah bai yi nisa ba ya ƙara raka'a duk wannan saboda wannan abun menene rukuni ne farilla ne ba za ta faɗi ba to in mutum bai san farilla ba ne kaga akwai matsala to haka kuma ba a yi wa mustahabbi sujadar rafkanwa wasu malamai suka ce duk wanda yi wa sujadar rafkanwa duk wanda yi wa mustahabbi sujadar rafkanwa sallarsa ta baci saboda girman sujada a sallah ka zo ka ɗauko saboda wala'alla mai yi wa bai yi jalsatul istiraha ba ka kula a sallarsa bai yi jalsatul istiraha ba zama biyun gaba daya yana sallamewa aka ce masa to ya sujjada rukunu ya sujjada kabli ya kamata ka yi ma matan da ka riga ka yi sallama yanzu tun bai nisa ba ya sujjada to inda ya yi kablin sallarsa ɓaci za ta yi saboda abin da ya barin bai kai girman sujjada biyun da ya yi ba girman sujjada biyun da ya yi girman su sai ya ɓata sallar ko wanda ya bar kunuti a sallar asuba duk da a shafi'iyya su su malam nawawi ya ce su a shafi'iyya duk wanda ya bar kunuti sai ya yi sujjadar rafkanwa amma malikiya suka ce ba a mata sujjadar rafkanwa saboda matsayinta bai kai a yi mata sujjadar rafkanwa ba in mutum ya yi kuma da gangan sallarsa ta ɓaci to a kenan akwai abin da ba a masa sujjadar rafkanwa bai kai ba akwai abin da kuma ba a masa saboda ya fi karfinta in an yi ma ba za ta zama magani ba kamar farali rukuni Na'am. malam ya ce ok to eh, mun gama wannan fasalin ba don haka zance mai inganci ah, ba, ba, ba, ba lallai ba ne mutum sai ya iya sanin ah, ba lallai ba ne mutum sai ya iya sanin ah, abinan yawa fara- farilla da mu- da sunna a sallah kafin sallarsa ta yi amma kuma ah, ya- yana daga cikin abin da ake nemansa da ya sani saboda abin da zai iya taso masa a cikin sallah din na, na, na, na kuskure faslun rarrabewa sujudu sahwi sunnatun sujudar rafkanwa din sunna ce linaqsi sunnatin muakkadatin ana yin ta ne don ragin sunna wacce take mai ƙarfi min sunanin salati daga cikin sunnonin sallah wahiya samaniyatun su su takwas ne sunnoni masu ƙarfin qira'atu ma siwa ummil qur'ani karanta abin da ba fatiha ba ita ce ummul qur'an karanta abin da ba fatiha ba sunna ne daga cikin sunnonin sallah wal jaharu da bayyanawa wal israru da ɓoyewa wa takbiru siwa takbiratul ihrami da kabbara in ban da kabbarar harama wattahmidi da Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko sami Allahu liman hamidahu wattashahhudul awwal da tahiyya ta farko wal julusul awwal lahu da zaman farko na tahiyyar farko din والجلوس الأول له ده زمن فرقو نتهي فرقو والتشهد الأخير تتهي قرشي ما لا يكاو سجبادا guda takwas to waɗannan sunnoni da malamin ambata du ya kira ya kira sunnoni muakkadai to amma a wani wuri a malikiya haka za a ce maka sunnoni ne masu ƙarfi sunan ne mu'akkada to amma wani wuri za a ce maka kawai sunnoni ne in banda aljahalu aljaharu wal israru bayyanawa da ɓoyewa su ne kaɗai sunna mu'akkada amma sauran da aka ambata sunnoni ne ba a siffanta su da mu'akkada shi yasa in kun kula da aljaharu da al'israru su ne kaɗai ake musu sujjada a su kaɗansu mana bayyanawa wanda ya bar bayyanawa zai yi kabli wanda ya bar ɓoyewa zai yi ba'adi amma in ka duba sauran in ka duba sauran sunnonin ka ɗauko daga farko qira'atu ma siwa ummul qur'an karanta abin da ba fatiha ba kun ga nan wata wani yare ne fa na malaman fiqh malam yayi qira'atu ma siwa ummil qur'an karanta abin da ba fatiha ba saboda yace maka qira'atu surati kamar da muka saba ji a wani yaran a wani a wasu wuraren to wala Allah tunanin kai tafi maka cewa in ba sura su kutum ba to ba a yi amma in an ce maka abin da ba fatiha ba to anan za ka fahimci cewa komai na alkur'ani ana iya ana iya karanta shi ko da ba sura ba ce sukutum ko aya ɗaya ce ko aya biyu ce ko aya uku ce daga wata sura ko farkon sura ko ƙarshen sura ko tsakiyar sura kawai dai karatun wani abu na alkur'ani wanda ba fatiha ba yana matsayin karatun sura ne to kun ga anan ba kaɗai barin wannan karatun ne yake zama a sujada rafkanuwa take kama mutum ba sai ya haɗa da barin tsayuwar karatun tsayuwar karatun sunna ce karatun sunna ce su biyun ne suke haɗuwa sai su sa sujada rafkanuwa da zai yiwu a ce a yi ɗaya a bar ɗaya to ba za a yi sujada rafkanuwa ba an fahimta yawa amma aljaharu shi kaɗansa ne wanda ya bashi ya ɓoye karatu ya yi rage zai yi kabli al-israru shi kaɗansa ne wanda ya bar shi ya bayyana karatu ya yi daɗi zai yi baɗi da malam ya ce wa takbiru siwa takbiratul ihram da kabbara wacce ba kabbara harama ba ita ma sai sun zama guda biyu idan mutum ya bar biyu ko fiye da biyu shine zai sujada rafkanwa amma in ya bar ɗaya rak ba zai yi sujada rafkanwa ba amma inda zai juya mun sha faɗa inda zai juya a wajen ruku'u misali zai yi ruku'un sai ya ce sami Allahu liman hamida sai ya farga cewa ga abin da ya faɗa da zai ruku'u to sai ga to yanzu tun da bai ce Allahu akbar bari wajen dagowa ya ce Allahu akbar sai ya rama to bai ko ɗaya ba ta haka zai sujada rafkanwa an fahimta yau zai sujada rafkanwa bai ko ɗaya ba kenan saboda tun da bai yi shi a mahallinsa ba to kamar bai yi ba ne to amma sai idan mutum ya bar biyu in ɗaya bari sali kawai wajen dagowa sami Allahu liman hamidahu sai ya rafkana bai faɗa ba sai daga baya gano bai faɗawa shi kenan ba su jarrar kanwa a kansa tun da ɗaya ya bari wata hamidu da shi sami Allahu liman hamida ko ko rabbana wa lakal hamdu duk biyun bai duk wanda duk wanda mutum ya faɗa shi kenan idan mutum ya ce rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu bai ce sami Allahu liman hamida shi kenan ba wani abu ko ya ce sami Allahu liman hamida bai ce rabbana wa lakal hamdu ba shi kenan ba wani abu wa tashahhudul awwal da tahiyar farko to shi ma wal julusul awwalu lahu da zaman sa ne suke haduwa su zama sujjadar rafkanwa inda za a yi ɗaya ba a yi ɗaya ba ba zai zama rafkanu da za a yi wa sujjada ba wa tashahhudul akhir da tahiyar karshe shi ma da zaman ita ma da zamanta sai dai kun sani cewa karatun tahiyar sunna ne amma ƙarshen ta sallamar da za a yi farilla ne zaman karatun tahiyar sunna ne amma zaman da za a yi sallama a cikinsa farilla ne mun yi wannan a baya mala ya ce wala sujuda li tarki sunnatin ghairi muakkadatin babu sujjada ga barin sunna da ba mai ƙarfi ba ka takbiratin wahida kun gani ko kamar barin kabbara ɗaya kun ga nan malam ya lissafo sunnoni masu ƙarfi sai ya ambaci kabbara kuma yanzu a nan ya ce ba a sujjada ga barin sunna da ba mai karfi ba kuma sai buga misali da kabbar kuma ya kawo ta cikin sunoni masu karfi don ku ƙara fahimtar abin da malam yake nufi ba za su zama mai karfi masu karfin ba sai sun zama sai sun haɗu su biyu ka takbiratin wahidatin kamar kabbara ɗaya ghairi takbiratil ihrami in ban da kabbarar harma ita rukuni ce wala li tarki fadilatin haka ba a sujjadar rafkanuwa don barin mustahabbi shine fadila kal kunuti fi subhi kamar kunutu a sallar asuba mustahabbi ne fa in sajada lahuma idan yayi musu sujjada batalat salatuhu sallarsa ta baci saboda abin da na ambata a baya ƙarfin sujjadar wato ƙarfin ta fawarta ya wuce ina abubuwan da tunda sujada guda biyun ai suna toshe gurbin matsalar da aka samu ne to idan matsalar ba matsala ba ce ba sai aka yi sujadar to an zo wa sallah da wani da wani abu an yi overpowering din ayyukan sallah eh fa in sajada lahuma batalat salatuhu sallarsa ta bace in yayi musu sujada wala li faridatin haka ba a sujadar rafkanuwa wa farillar sallah rukuni wanda ya bar rukuni ka takbiratul ihrami kamar kabbara harama bai yi kabbara harama ba sai kawai ya ci gaba da karatun fatiha yana cikin sallah sai ya tuna bai kabbara harama ba sai ya ce to bari idan ya zo karshe kafin ya sallama zai yi kabli ina ai voltage din yayi kaɗan eh voltage din yayi kaɗan shi kuma wancan voltage din yayi yawa ko yawa kamar kamar kamar na'urar ka ce mai voltage abinan 110 sai ka je ka jona mata wuta 220 konewa za ta yi ko transformer ka mai mai- mai- mai- mai mai abin nan mai mai 220 sai ka sa mata wuta 110 ba za ka ga amfani ba za ka ga aikin ta ba malam yace auli ziyadati qawlin ghairi muftilin lis-salati ko kuma ƙarin wani zance wanda ba mai ɓata sallah ba kalkalamil qalili sahawan kamar magana ‘yar kaɗan da rafkanwa, au fi'ilin ghairi muftilin ko kuma wani aiki da ba mai ɓata sallah ba, ka ziyarci raka'atin fin ruba'iyyati sahwan kamar ƙarin raka'a ɗaya a sallah mai ƙwarhudu sahwan da rafkanwa, duk wannan ba a yi masu da rafkanwa. Tun ya yi maganar da ba mai ɓata da rafkanwa, kabbara zai yi ya tafi ruku'u. sai ce Allahu akbar ya tafi ruku'u sai kawai misali sai ce ruwa ruwa yana da kishi ruwa ne ce ruwa sai sai gano ashe ya wannan ya ya yi tuntuban harci ce Allahu akbar to nan ruwa da yace din ba zai bata masa sallah saboda rafkanwa ce magana kuma ba ta yi tsawo ba rafkanwa ce eh rafkanwa ce ko ko wanda ake ba mu labari ya rafkana zai yi sallama yana ta iya masallaci ya yi shiru sai aka ji ya ce Allah ya sauke kaga wannan wata damuwa ce ya rafkana cewa sallah yake to wannan kawai sai ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah eh wannan ba zai masa sujada rafkanwa ba babu komai an yafe ya ji da matsalar sama والانصراف القريب من الصلاة sahwan da kuma juyawa ba mai nisa ba daga sallah da rafkanwa juyawa da ake nufi shine sallama ya yi sallama daga raka'a biyu da ya yi sallamar kuma sai ya tashi Allah dama yana, wata damuwa ce ta dame shi ya rafkan ma ya sallama a raka'a biyu yana sallamar kuma sai ya tashi yana tashi kuma sai ya ankara ko aka ankarar da shi to wannan tashin da ya yin da juyawar da ya yin to wannan ba zai cutar da sallarsa ba sai ya dawo sai ya ɗoro raka'a biyun da suka rage masa wannan babu babu matsala a ciki wa mahallu sujudi sahwi mukhtalifun malam yace gurbin da ake sujadar rafkanuwa ya sha bamban fa ziyadatu faqat yasjudu laha ba'da salami ƙari kaɗai zai masa sujada ne bayan sallama wan naqsu faqat aw an naqsu wa ziyada yasjudu lahu ma qabla salami ragi zalla kuma ko kuma ragi da ya hada da ƙari zai musu sujada kafin sallama ne wannan duk mun yi a baya da misalan su wa sifatuhu malam yace sifar sujadar kuma sajadatani yukabbiru lahuma sujada biyu ne zai musu kabbara idan zai tafi tiftida'ihima yayin fara su warrafu minhuma da kuma lokacin dagowa daga kowace sujada zai yi kabbara wa yu'idu tashahhud fil qabliyi thumma yusallim sai ya maimaita tahiya a qabli sannan yayi sallama tunda yayi tahiya ne ya gama sannan ya sujada biyu to suka ce sai ya sake maimaita tahiya sai ya sallama amma dai duka hadisan da aka samu a rafkanuwar da manzala salama ya samu a cikin sallah guda biyar dan an kirga rafkanuwar da ta same shi a sallah guda biyar babu wacce da ya sujada ya sake tahiya in ya sujada ya kammala ya nutsu sai ya sallama baya sake yin tahiya malam ya ce fa in sahal ma'amumu idan mamu ya rafkana khalfal imami a bayan liman an tafi ruku'u sai ya tafi sujada sai da ya je sujada sai ya fahimta ruku'u aka yi sai ya dawo sai ya yi ruku'u shine ya rafkana kenan ko an taho an zauna zaman tahiyar farko sai ya miƙe sai da ya miƙe ga kowa a zaune sai ya dawo ya zauna ai yana faruwa ko yawwa wani lokaci ma wani a sujada yake dagowa akwai waɗanda in sun shigo masallaci sallah kamar su ne liman in shigo ana sallah masallaci ya yi tsit sai ce Allahu Akbar sai ga wani kuma ya dago me kun kawai ka ce Allahu Akbar ka shiga sallar ka a Allahu Akbar wani ya zo kenan to sai ka ga wani yana sujjada ya dago kansa sai ka ga ashe ba a dago ba sai ya sake komawa irin wannan yana faruwa wasu sukan sukan sukan firgita wasu to irin wannan rafkanuwar da mamu zai yi malam yace yahmiluhu anhu ko fa innal imama yahmiluhu anhu limamin yana ɗauke masa wannan rafkanuwar ikon Allah liman fa babban mutum ne eh babban mutum ne duk rafkanuwar irin wannan rafkanuwar to liman yana ɗauke an kaga rafkanuwar da liman ya kasa bai bai ɗauke maka ba ita ce rafkanuwar rukuni rukuni kana ta gyangyaɗi aka yi ruku'u aka ɗago daga ruku'u aka tafi sujada kana ta gyangyaɗi to ba za a ce shikenan kawai ta sha a ruwan kalwa ba a dole in za ka iya iso liman ɗin ka yi ruku'un ka iso shi in ba zai yiwu ka iso shi ba zai taho raka'a ta gaba to sai ka sai ka bi shi kawai in ya so in ya sallama sai ka kawo raka'a dole wannan ba zai iya ɗauke maka ba an gane ko yawa amma in ba irin waɗannan jigajigan ayyukan a cikin sallah ba a su wani ka miƙe ka ka manta ka dawo ka zauna su wani ka ɗago daga sujada ka sake komawa su wani su wani an tafi ruku'u ka tafi sujada duk wannan muhimmancin liman ya wuce da kake tsammani an shanye mashi shine abin da mutane suka kasa fahimta a jagoranci idan ana jagoranci kai mai bi ne kai mai bi ne duk abin da aka tilasta maka biyayya a kansa to ka bi da gaske ne idan da zunubi yana kan shugaba ne ba yana kan ka bane inda alhaki yana kan shugaba ne ba yana kan ka bane matukar umarni ne aka baka kuma ka bi amma ana samun waɗansu masu wa'azin turmi su dinga cewa wai sai ka ji tana cewa wai an ga kawai kana ji a ce kawai an ga wata a rediyo kawai sai ka ɗauki azumi wai sai a ce maka il wai in alhakin ne akan su yake sai a dinga izgili da wannan abun kuma haka yake a shari'a in zunubi ne in ba in idan idan zunubi ne su suka wasa da ibadar bayin Allah su Allah bai kama wannan zancen gaskiya ne a daina izgili da shi lokaci ya kare ku to ai mu mun fasalin ya kare wa yalzamul ma'muma sahwul imami rafkan wal liman kuma tana lazumtar mamu wa in lam yafha ma'ahu ko da ko bai rafkana da shi ba tare da shi ba eh wala hadara sahwahu kuma ko da bai halarci rafkanwar ba amma sai in ya zama limamin ka yaushe ne yake zama limamin ka lokacin da ka samu raka'a mafi karanci ɗaya idan ka samu raka'a ɗaya mafi karanci rukukun ƙarshe ka zo ka samu to ya zama limaminka rafkan wadda aka yi a raka'a farko da baka nan ba da kai aka yi ta ba baka halarce ta ba ta shafe ka amma idan ba limaminka ba ne ka zo ka samu ya ɗago daga raka'ar ƙarshe ya ɗago daga rukukun raka'ar ƙarshe kawai sujada ka samu ko zamantayya ka samu to wannan rafkanuwar ta shafi wannan sallar ba ta shafe ka ba don za ka zo da rakawo'in ne cika ku rugus ba ta shafe ka ba don haka idan ka bi ma wannan rafkanuwar za ka bata sallar ka ne Allahu alam to sai mu dakata daga wannan gabar abin da muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan takardar take cewa malam ni ne na je wani masallaci zan yi sallar magariba na shiga banɗaki kafin na fito sun yi magariba sun fara isha sun yi raka'a ɗaya ya ce ya bi su suka yi raka'a uku ya ce ya ɗauka mantawa suka yi ashe saboda an yi ruwa suka haɗa magariba da isha ya ce yaya zai yi yaya zai yi shi da magariba ko shi da zai yi magariba kuma ya yi raka a uku da su kuma ba hadari kawai da yamma ne aka yi ruwa a to ai wannan kan kuma an riga an yi to amma ka ce wai yaya za ka yi yaya kai dai har yanzu kana wajen ne ya kowa gaba yaya kai dai yanzu da gaya mana za ka yi abin da ka yi sai ka ce ka yi daidai ko ka yi kuskure amma ya za ka yi kuma an wuce wajen to abin da ya kamata ka yi shine sai ka ƙaro raka'a ɗaya sai su zame maka nafila sai ka yi magaribarka idan isha ta yi ka je masallacin da ake isha ka yi isha saboda ba zai zame maka isha ba don ba sallar isha ka shiga ba kai niyyar ka ba ta isha kai ba inda niyyar isha kai to da da sauki sai ta zama maka ishar sai ka tashi kai magariba akwai malaman da suke ganin cewa babu matsala za ka iya kai ishar sai ka dawo kai magaribarka amma tun da kai niyyar magariba kai to kuma sallar ba iri ɗaya ba ce idan ka bar wannan raka ukun a matsayin magariba to baka sani sallah ce mai raka'a hudu don haka kana da ƙarin raka'a ɗaya a cikin sallarka wadda limamin ka yayi an fahimta kai sallar da ka bi mai raka'a hudu ce ko da kai uku kai sallar mai hudu ce don haka akwai ƙarin ɗaya a cikin sallarka ba za ta zama maka magariba ba don haka za ka ƙaro mata raka'a ɗaya ne kuma ba za ka yi sallama a raka'a uku a matsayin nafila ba sai dai ka karo ɗaya sai ka yi sallama sai kuma ka yi magariba shi kenan alabashi idan isha ta yi ka je ka yi isha tun da ba ka yi da jam'in ba ka ce ba ruwa aka yi batun da yamma ne aka yi Allahu ala za mu yi sallah ne yau kan ko to da bai samu kowa ka ɗaya da liman ba ta hiya ya samu ta ƙarshe kuma sai ya zama limamin akwai kabli a kansa kuma sai yayi wannan kaulin yayi sallama ne sannan ku rabu ko shine maganar ka yaya mutum zai yi jiran sa zai jiran sa zakai kana zaune kablin sa ya gama in yi sallama sai ka tashi ya sake ka kenan eh ana waro raka'a daya a sallah mai raka'a hudu ai in dai rafanwa ne ba wata matsala a ciki eh ba wata matsala a ciki sai ai ba'adi kawai shikenan na'am sai kawai da kai ɗale sai ka same su sai kai sai ukun ƙarshen kai ka kwasa sai kai sallama yau ne kai sai ka fita waje kai magariba kafin mu da isha eh alaikum salam a wannan kuskure ne masu yin kasaru wanda suke jiran liman sai idan ya yi raka'a biyu sai su yi raka'a biyun ƙarshe da shi wai su kasar suke yi wannan kuskure ne sallar su bata yi ba sallar su bata yi ba sallar su bata yi ba na eh aha sai ka ce dole sai ka ce dole wannan azabar har yaushe mutum zai to raka'a biyun cewa aka ce haramun ne da mutum zai yi raka'a biyun farko ya ta zama har sai an yi biyun karshe kuma kana kallo ana yi kai baka sallame ba kai kuma baka bi su ba ce aka ce haram na yin biyu ƙa'ida da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine matafi idan ya bi mazaunin gida zai cika sallah matafi idan ya bi mazaunin gida zai cika sallah mazaunin gida idan matafi matafi zai yi kasarunsa mazaunin gida ya cika haka take wannan ba wani sabon karatu a kai duk wanda ya zo da wata sabuwar fata ko sabon karatu ya zo da abin da ba a san shi ba a duniyar musulunci aina wanda suke me ai ai na je da iyalansu su su kama gida shikenan sun koma mana wanda yake wai wanda yake kamar mutumin azar yana aiki a Bauchi ko a Abuja ya tafi da iyalansa ya kama gida ya je ya je ya zauna to tun daga garin su nan ne azare can za su yi kasar ne a can in sun dawo nan su cika sallah ko kuwa amsa anan shine can ne ya koma garin su yanzu yanzu sun zo azare kasar za su yi in sun zo azare kasar za su yi amma sun je Abuja ko sun je Bauchi nan kuma za su cika sallah ne sai dai idan azare din ma akwai wata matar akwai wasu iyalan to sai ya zama kawai basu garin kasar sai akan hanya eh na'am wa nasu ya ce dangane da mamu masu bin liman sallah in ya ce Allahu akbar ya ruku'u to yawanci su ma ba sa cewa Allahu akbar kawai ruku'un suke yi to karshe ma sai mamu ya kare sallarsa Allahu akbar din ba bi kawai ya bari ba ya bar da yawa to ya zai yi da wannan zai zai da rafkanwa ko yaya wannan limamin sai ya dauke masa yana daga cikin abin da liman yake dauka a ba rukuni bace tunda ba rukuni bace liman ya dauke masa eh ko karatun fatiha da sura ma malamai suna cewa liman yana daukewa balle balle abu nan balle kabbar ya manta bai yi la'asar ba sai da ya magriba ya isha sai ya tuna bai yi la'asar ba to a lokacin da ya tuna zai tashi ya la'asar din zance mai inganci in yi la'asar din shikenan ba sai ya sake magriba da isha ba amma da yadda muke karatun mu a malikiya to su a wajen su zaka sake magriba ka sake isha kamar zance mai ingancin kai la'asar din shikenan ba sai ka maimaita magariba da isha ba mala awal isti'aza ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana cikin sallah saboda me to hayin ya bi ya dinga yi kenan ba ko karatun sallah ba zai ba in dai tunani zai zo maka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir ba za ka yi karatun sallah ba ha bai kamata ba in yayi sallar sa bata bace ba amma bai kamata a bude wannan kofar ba saboda mai tunanin to zai zama koyaushe kawai na cikin a'udhu yana cikin karatun fatiha ma zai tsaya ya a'udhu billahi sannan ya ci gaba da karatu eh kamata na'am ga to can za ka yi kasaru tunda iyalan suna in iyalan suna nan to in ka je gida can za ka yi kasaru can yanzu ya bar gida ai kamar da annabi sallama da ya tattara iyalansa ya koma madina in ya je makka kasar yake ga gidajen bakwaninsa nan ga ga kufayin gidansu nan ga ai a makka amma in ya je makka kasar yake saboda wanda ya ɗauki iyalansa ya tafi to ya bar gida ya koma yadda ya ji shi eh can kuma gidan mahaifa da cibiya take ya zama garin kasar gida ya bar gida da ba su iya zikiri ba wani sai ya ce astaghfirullah to wannan astaghfirullah din za a karbe shi matsayin istighfari ko kuma kawai yana kwandon shara sai ya je ga kawai bai taba istighfari ba amsa anan shi insha Allah Allah zai karba musu tunda abin da suke nufi kenan dai mutum ya ce astan gafirullah tuba yake wa Allah eh za a yi masa uzuri kuma sannan ka san harshen fulani ne eh harshen fulani ne yare ne wani lokacin lahaja ce take sa mutum zai kasa faɗan abu yadda asalin wannan abun daga fulani aka gaje shi yawa su ne suke da irin wannan abun nan wannan gunnar kafin su faɗi kafin su faɗi abu kuma yaran su ne kawo haka to wannan kuma zaka samu tasirin yare yakan sa ka ga mutum a lahajarsa wajen faɗan wani harafin ya kasa irin wannan za a kama mu da shi to za ka samu mu ma ɗin mu ma ɗin akwai abubuwan da za ka samu ba mu iya faɗansa hakikanin yadda yake amma haka ake karɓansa insha Allah ta'ala wannan babu matsala insha sai dai a samu a koya ɗin a gyara yana da yana yana da kyau garin da ya je ɗin garin da zai je ko garin ko ya koma gida ya koma gida kenan sai da ya koma gida mutum matafiyi ne bai yi sallah a hanya ba ta kasaru sai da ya isa gida da ya koma gida kasaru zai yi ko kuma cika sallah zai yi to ya danganta da lokacin da ya koma gidan idan ya koma gida da sauran lokacin sallar to cika ta zai yi idan ya koma gida bayan lokacin sallah ya fita to kasaru zai yi ta same shi a hanya har ta wuce misali a zahar da la'asar tare suke ficewa don mutum bai yi azahar ba ya iso da la'asar to zai cika azahar ne azahar ba ta karewa sai rana ta faɗi la'asar ma ba ta karewa sai rana ta faɗi wanda bai yi la'asar ba kuma bai iso gida ba sai da rana ta faɗi to la'asar ta zama ramuko kasar zai yi ta a gida tunda sallar kasar ce amma idan ya iso gida da sauran rana rana ba ta faɗi ba to ya samu la'asar a gida na haka cika ta zai yi Allahu a'lam malam na ƙarshe hijira inda bai samu cikakkiyar raka'a ba kamar ya samu tahiyar karshe ne ko ya samu ana sujjada ta raka'ar karshe to idan akwai kabli in an tafi kabli sai ya zauna ba zai tafi ba in an dawo an yi sallama shi sai ya samu yancinsa sai ya miƙe ya zo mun yi magana akan wannan Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik